أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتم الكائنات قاطبة أفضل البريات بدءا وعودة أزكى المخلوقات سرا وجهرا أدهر الممكنات حسا ومعنا أعبد العباد عبادة إلى الله إنسا وجنا وملكا أقرب الكائنات إلى الله بدءا وعودة أصدقي وأبلغي وأزلقي وأكملي وأتمي وأشرحي وأبيني وأكملي وأنجهي من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين خصوصا كود أبنجي الله ya ƙaddari halattowanku wannan zawiya tamu mai alkhairi mai albarka a wannan la'asariyar da kuma ku mutanenmu na kafafen watsa labarai tun da farkon ramadana kuna mu'amalantarmu ta tsanin albarka rediyo bauchi takwas zuwa tara muna tare da ku da mutanen da muke haɗuwa da ku kowace sha ɗayan dare zuwa sha ɗaya da rabi a federal globe fm bauchi da ku da muke haɗe da ku sha biyun dare zuwa sha biyu da rabi a gidan rediyo brc fm uwa maba da mama da kuma ku mutanenmu na tsarin social media duka kowa da sunan shi da darajojin da allah yi wa kowa na gaishe mu da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau ma bi kuwatillahi wa haulihi Allah ya kawo mu wannan la'asariyar ta juma'a kuma la'asariya ta ishirin da takwas ga watan tara musulunci ramadana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hijira shekara dubu da ɗari hudu da shekara arba'in da shekara uku cikin wannan aiki mawuyaci aikin da wasu ta kai suka bi suka yi muwafaka Allah ya musu gamdakatar ya yadda da aikin ya kuma sa su a cikin rahama madawwamiya mu ma Allah ya mana haka wasu kuma ba su dace ba ta kan aikin suka bi su kuma sai suka samu akasin abin da wa'incin suka samu su kuma fushin Allah suka tara kuma Ubangiji ya kama su ya sa su a cikin azaba ita ma ko ta zama mustamirra ko kuma ta zamanto ita ma kuma almu'abbadi alaihim Allah ya kare mu Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ubangiji ya fahimtar da mu sakon a bisa daidai muna roƙo ya mana arziki mu isar da shi wa bayinsa a bisa daidai muna roƙo ya wa bayin nasa arziki su fahimci sakon a bisa daidai da mu din masu isarwa da ku da kuke sauraro duka ubangiji Allah ya sa mu a jannatal firdausi tare da ma'iya da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amin fa amin summa amin ya ilahal alamin alhamdulillah rabbil alamina mai mana karatu alarama malam abubakar muhammadul amin ya riga ya karanta mana aya ta ɗari da talatin da biyu kuma mun kai mun komo cikin abin da allah ya ba mu ikon isarwa game da haƙƙin sayyidul wara kanzul baraya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kuma yanzu zai karanta mana ayar amma sai mu wuce aya ta gaba kuma aya biyu zai karanta saboda mu ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah karamakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Allahu akbar walillahi alhamdu da yake ubangiji ya ce mu yi wa Allah da'a kuma ido rufe sake babu ƙaidi ko mun gane hikimar umarnin ko ba mu gane ba mu ɗoru a umarnin haƙƙin ubangiji mahalicci akan halittu kenan haka in hani ne ko mun gane illan da ke cikin abin da ya hana mu ko ba mu gane ba haƙƙin Allah ne dai in ya ce mu hannun dole mu hannu to ya zo kuma ya ɗauki wannan haƙƙi ya bayar wa ar-rasulul ma'aruf annabiyul mustafa alaihi salatu wassalamu to idan aka yi da'a wa Allah aka yi wa manzo da'a sai ubangiji ya ce la'allakum turhamuna haƙiƙa lallai ku a jikin ɗa'a wa Allah da ɗa'a wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallama hakika za ku samu jin ƙai za a ji ƙayyinku za a sa ku a cikin rahama Allah Ubangiji ya ji ƙayinmu ya sa mu a cikin rahama to ayar da yanzu a karanta Allah sai ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum duk dai ana magana ne da allazina amanu su ne ahalus sa'adati da su ake magana ba a magana da ahalus shaqawati shi yasa sai kawo wal aqafi ku yi rige rige ku yi rige rige amma in wani ya duba nasa mushafin inda daga zauren gidanmu ya ɗauko ƙira'ar nafi'ul madani to zai ga biduni wawin ne zai ga babu wau shi nafi'u ɗan abdurrahman abu ruwaiminil madani mun ce hijira tun shekara ɗari ɗaya da sittin da tara na fi ulmadani ya shiga kabari Allah ya ji kansa to a ƙira'arsa babu wauɗin nan sai sare u ila makfiratin min rabbi to amma wasu da ba shi ba su kuma sun karanta da wauɗin dai kuma ƙira'a ba wauɗin ita ma kira'a ce saba'iyya kuma mutawatira kamar da yin ka ɗauki littafin al'aƙina a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da afuwan shafi na ɗari shida da ishirin da biyu al'aƙina mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da ishirin da biyu za ka ga cewa a karanta ɗin ba a saka wauɗin ba ba ƙira'a ce shaza ba ƙira'a ce saba'iyya mutawatira kuma haka ya kuma zuwa cikin taƙaribun nash shafi na ɗari ɗaya da ɗaya taqribun nashri shafi na ɗari ɗaya da ɗaya da ka ga dai ana ƙarfa cewa ƙira'a babu wauɗin ita ma saba'iyya ce mutawatira to amma in an ce wasari'u an yi atafi kenan akan waɗi'ullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u Ubangiji na magana da masu rabo Allah sa muna ciki, cewa mu yi gaggawa zuwa ga gafaran zunubanmu a wajen Ubangiji. Ɗan Adam, ina da rabo baya ƙarkake kansa wai bayi zunubi. Daga ran da shaidan ya ƙawata maka a rai kana jin ba ka da laifi. su wane ne babbakakku su ne ‘yan wuta su ne kaza su ne kaza to wannan alamar rashin arzikin lahira ce ko ka ce ai mu ƙanƙanan muke yi wa dai kula mu ga su wane su wane su wance su wance malam in mutum na ji a ransa yana tazkiyatun nafsi wa kansa shi to alama ce ta cewa baya da arziki a lahira kafin ya ankara ɗan laifin da yake rainawan ita Allah zai ɗora fushinsa a kai sai ya sabbaba mashi azaba ta har abada ta haka kawai mutum ya tabbata mai wayo duk wadda manzo salama ce na da wayo shine mai wayo to manzo ce mutum mai wayo shine wanda bai wasa da abu biyu yana yi maransa tilas akan abin da zai zaman tomar mafita ko da ita ba ta shirya karba ba sannan kuma na lissafa kansa a cikin matattu ko yanzu nan wannan mai wannan halaye to a zamani manzo ce na cikin wayayyu amma da yake tura mutuwa cewa ba yanzu ba ne mu da sauranmu to bai waye bai waye don haka ne a nan wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi aikin gaggawa ku yi kwaɗayi maza maza na neman gafara daga zunubai daga wajen ubangijinku Allah ubangiji ya mana gafara wajen nati kuma ku yi gaggawa wajen neman aljannan da in gafara ya samu abin da ke biyo baya shine rahama rahama shine a kai mutum gidan da idansa bai taba ga gida irin wannan ba a kayan ciki idan mutum bai taba gani ba halittun da suke maɗawainiya wildanu mukhalladuna da horul ain tun da mutum ke gane gane kowace duniya ya zaga ya zanna ya rayu to anan da ya ba ƙauye ne yau ya fara gani irin wannan ci aljanna kenan gafarta ita ce makuran burin ɗan adam in ba aljanna ba ɗan adam bai taɓa cika ya zama burinsa ya kammalu sai ya ji shi a aljanna a tambaye mutum me babu a nan ya ce an ba shi komi me kake so ce ya gamsu duk ba inda aka kware wa ɗan adam buri sai aljanna amma inda a duniya ce duk abin da wani ya riska kana ga wa inda kai ne ya ka zanna a gida in ka iso kai ɗin ma gaba duniya za ta cilla ka kana harin sai ka kamo adanan kishogi a masu a ƙasanka kana ansa biloniya ko multi biloniya amma kana hangen sai ka kamo sultan of brunei kenan ka gaba ka gamsu in kujerar iko ce da mutum a zo a rusuna a sara a duka tun da ya hauta to yanzu ba ita ta zama auren yanzu ba zauren gaba yake hange har ka ce to ni kan ma in ban da wani yi haƙuri man da nasa kujeran a'a kai ɗin ma baka isa lamban ba ne ina ne gamsuwa kawai ta ɗan adam aljanna nan ne Allah ya ƙure buri ya ƙure haɗama ya ƙure handama ya ƙure komai Allah Ubangiji ya samu a ciki. Ardu samawatu wal ardu nan bai kawo kafu tashbihi ba, amma a wasu ayoyin sai ce ardu ha ka ardi. Faɗinta kaman faɗin a haɗa sammaku bakwai a baza su a ɗinɗinke karbun a faɗi wal ardu ƙasai ma a baza su bakwai ɗin a ɗinɗinke to faɗin da za a samu to faɗin aljannan ɗan aljanna kenan ba faɗin ita kwace kuma ɗan aljannan ba fa ita kan ai la ya alamu ardaha illa don haka ne masana suke ce aljanna ‘yan cikinta ma ba su san iya faɗinta to an ce miskinin ɗan aljanna ba wanda suke vip ɗin ba a wanda suke boss quarters ɗin to su ne ake ba su kamar duniya sau biyu sau biyu wannan ba su samu da gwaɓi ba duniya malam ba najeriya ba sau biyu allah ya sa zai ma karimci don kayi abin da ya ce ka yi gwargwadogun da ka zame kuma kara zana katu ba wadda ba a ba shi mataye da yawa ba na horul aini wadda aka ba shi guda ɗari da ɗaya ɗari goma goma sau goma kuma da wasali guda ɗaya wani malami na ce in banda ma sha'anin ubangiji ni da zai ɗauki ɗaya ma ba yi tambaya ba ai ɗarin nan ma sun isha na ce ai buwayar kenan ai a gaya maka kenan ko wani kuma na daga kan ɗarin ne abin da ya kai ai an ɗora maka ɗarin kaka ɗauka kowa a ɗarin yake a in ce ka ga da ɗaya go to akwai masu nan ban gaba ke wannan aljanna u'idat lil muttaqina uta u'idat lil kafirina Allah tsare mu aljanna u'idat lil muttaqina an taltali aljannatayya da abin ciki da abin da sha ake da wanda ci ake da wanda shafawa ake yi da komai da komai na ni'imomi an shirya ma masu kiyaye wa Allah dokokinsa masu kiyaye wa ubangiji dokoki yi nayi bari na bari su aka shirya aljanna don su in Allah ya faɗi aljanna wata ran yakan faɗi aiki amma sai yi ta'aqibi kuma da tsoron Allah da kuma haka ya ga dama shi Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya ita ma kaga man kana taqiya nan ma uidan lil muttaqina wani gufa sai ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun kaga nan kuma ana so ka fito dandali ka kama ibadodi ka gwada Allah kana so wani gufa sai ce maka fani ima ajarul amilin madalla ladan ma'aikatan da suka mun ibada na basu kaga kenan wataran aiki wataran aiki tare da shaidan an ji tsoron Allah wataran kuma Allah sai ya gaya maka kawai rahaman aljannan kyauta yake bayarwa tsakaninmu da Allah akwai kwadago ne balle ka ce in kai sai ya biya ka in ce iyaka ka ce ka kwana sallah ne ya da tafin kafan nawaye bakin da kake katun nawaye kwakwalwar da ka ajiye abun karantawan tawaye ƙasan da ka takan tawaye zaman lafiyar da ake yi har ka samu daman ƙiyamun lalin tawaye ruwan da ka wanke hadasu ko habasu kai ala kake sallar tawaye malam me na kauna ce yake mana yace in mun yi zai ba mu lada amma kai ba mu isa mu tambaye Allah ya Allah a sallame mu a'a me kai me kai me ba nasa ba me na ka kai kuma ka tuna sannan kake kiyamul lailin nan wani ba iya ta bacci shekarunka 60 wani kuma ɗan shekara 18 ya yi ƙwallo ya gajiya ta bacci a musu ashe Allah ne ma ya zaɓe ka a gyan kuma ya yi me ya baka arzikin ka yi ma kiyamul layl ba ka dai da komai abun nufi babu yadda za a yi kawai bawa ya bi Allah kuma yi wa Allah kankan da kai saboda haka muke cewa wannan ayar ta haɗa abin da duk wa'azi ya abu cewa mu yi gaggawa na wurin aiki don mu samu gafarar Ubangiji mu samu gafaransa Allah Ubangiji kuma ya sa mu dace ya mana gafara sa'an nan yau ne za mu ɗora bayani akan abin da ya shafi littafin Allah alkur'ani amma kafin nan muna so mu ce ga wasu hannayen jari wadda suka dace a faɗe su a wannan gabar saboda wa sari'u ila magfiratin biwawi ko sari'u ila magfiratin min rabbikum biduni wawi shugaba halitta ya ba da wannan a matsayin idan mutum na da rabo kafin ya mutu ya ƙoƙari ya shirya ma kansa ko duka ko wasu daga ciki me yake ya ce abubuwa guda bakwai ko mutum ya mutu inda ya yi su ladan zai ke bibiyansa ba za a daina rubuta mashi ladan ba sai mutum ya zama ya rasu amma bai rasu ba da ya zo lissafi sai ya ce man allama ilma wadda bai rowan ilimi ba da ya koya sai ya koyar ko ilimin nan ta ibada ce ko ilimin nan ta sana'a ce ta cin abinci mutum in ya rasu in dai ilimin kirki ne in dai ilimin kirki ne to ɗan adam zai ke samun ladan na binsa har ran da za a busa kafu kun ga kenan dan adam zai iya asusu kenan na biyu au ajariya naharan ko kuma mutum bai da ilimi balle ya koyar amma yana da kuɗi sai ya je ma wasu mutane masu shan wahala akan ruwa sai ya fafe musu dem ya zama a nan suke sha su sha da dabbobi su wanke su kau da ƙazanta to shi ma matuƙar wannan ruwan na nan ana amfani da shi shi ma kuma ladan na binsa ila yaumi yunfaku fi suri fatatu na afuwaja kun ga asusu na nawa kenan na biyu yace au hafara bi'iran ko mutum bai da halin da zai keta kogi wanda duk gari za a rayu amma na da kuɗin da zai biya a yi rijiya guda ɗaya a yi mata ɗaurin baki a wurga mata guga da igiya to wanda ya wannan shi ma ma dama rijiyar tana nan ana amfana da ruwan ciki ko ya kai shekara nawa da mutuwa ladan na binsa ila kiyamis sa'ati ko augarasa na halani ko mutum ya shuka dabino nahal itaciyan da yake larabci akwai wus'i yare ce faffada sunan icen daban sunan tankan daban sunan hudan daban sunan 'ya'yan daban yare ce wadda take da faɗi amma ba haushe daga ya ce ɗan dabino sai bishiyar dabino duk lahajar tasa a nan ta ƙare kuma saboda larabci dai shiga har aljanna ana magana da shi sai Allah ya kawo shi da faɗi hausa kuma ana gama zare ranka kayi ban kwana ko da a ce baya jida ne ya goya ka a bayansa ya koya ma hausa shi ma baya jidan daga rasuwarsa an raba shi da hausa balle kai da ya koya maka to wanda ya dasa dabino dabinon ta tsiro har ta ba da 'ya'ya ana cin ‘ya'yan da abin da ɗan adam ya ci da wanda tsuntsu suka ci duka ladan na zuwa ga wanda ya shuka da binon kuma ba za a daina ba har sai ran da Allah ya tada kiyama matuƙar dai ana amfani da dabino to kullun ladan na isa ga wanda ya shuka dabino kun ga hudu kenan au bana masjidan ko mutum Allah ya bar wadata ya gina masallaci ma musulmi ba masallacin raba kan musulmi ba masallacin da ya ƙara ma musulmi dunkuluwa guguda ya ƙara musu ƙwazon bautan Allah ya ƙara musu son juna da wanda ya gina wannan masallacin ko shekara nawa ne ya yi ya bar duniya in dai ana ibada a wannan masallacin ladan yana samun sa amma wanda ya gina masallacin raba kan musulmi shi kuma ya ɗauki bala'i don an ji daga bakin sai na umar ɗan khattab Allah Ubangiji ya ƙara mar yadda ranar ya kicibis da wani wanda su suka gina masallacin nan tsinanne wadda Allah ya ce kufuran ya ce diraran kufuran tafrikan wa irsali to ya ce kai kan wane da ake apil fawun ɗin gina masallacin dirar me gudumawanka ya ce ai duk inda ka ga fila a cikin masallacin to da na ne ya ɗauka abin kirki sai na ce to kaga fila-filan nan kaga kowane fila ɗaya to shine za a nan na ɗaboyanka da shirin tashi kai ma mai ginin masallaci sai ka sani duk wanda ya raba ma'annabi kan al'ummansa malam babu yadda za a yi Allah Ubangiji sai ya rama wa al'umman don akan wahada annabi ya bar sahabban abin da ya sa wancan masallaci zama tsinanne akwai wata fariƙan bainal muminina da aka da gina masallaci don Allah sannan da dukiyarsa kuma a inda masallacin raya ma al'umma yi awwar rasa mushafan hannun jari ta shida ko mutumin da ya bar gadon alƙur'ani ana karanta ko shi ya rubuta sawa'u ko fansa ya yi sawa'u ko bashi aka yi zama mallakansa shi kuma ya bari ana karantawa duk sanda aka ɗau ƙur'ani aka karanta to ladan na zuwa gare shi hannun jari na bakwai autaraka waladan yastaghfiru lahu da mauti ko wanda ya iya sa'a ya bar hannun jari na bakwai shine ya bar ɗa na kirki mai mashi istighfari mai nema mishi gafara wanda yake nema mishi gafara shine hannun jari na nawa shine hannun jari na bakwai to abin da yake gaban mu mu da ku shine lallai kada ka bari kada in bari kada mu bari mutuwa ta ɗauke mu ba ma da ɗayan wa'innan tanadi tunda ba duka ne na kuɗi ba ai walladan salihansa ya ake yi roƙa za ka yi Allah kan na duniya ka ba ni ɗa na kirki wadda in na shiga ƙabari zai ci gaba da gaya ubangiji a cika yi na a mun gafara sani aljanna ka gani dasa bishiya ba aikin kuɗi ba ne gafata malam da wuya a ce talauci ya sa wai baka da kuɗin sayan dabino ɗaya ko mangoro ko wannan talauci dai Allah raba mu da shi dukkan talauci ma muna neman tsari amma babu kaman talaucin dai da za mu kasa samun zarafin da za mu dasa dabino guda ɗaya tak Allah mana maganin wannan talauci to abin da yake gabanmu a yanzu jama'ar musulmi an kara wanda za mu ɗora su ne abin da ya shafi littafin nan na Ubangiji mai girma da buwaya wato alkur'ani mai girma wannan alkur'ani da Allah Ubangiji ya bamu ya bamu ne amma kuma ya ce yidullu bihi kasiran waya hadibihi kasiran shi ƙur'anin ya zama shirya ga wasu da shi Allah ya shiryar da wasu ubangiji Allah ya sa muna cikin wanda ya shiryar da mu da alƙur'ani ya ce kuma da ƙur'anin ya yi ma wasu talala suka ɓata ubangiji Allah ya sa ba ma cikin wadda Allah ya ɓatar da su da alƙur'ani wannan littafi jibrilu alayhi salam sahibul wahayil amin daga farkon ikira zuwa saukan jibrilu na ƙarshe a ɗakin nana aisha alhumaira radiyallahu anha wa ardaha sai da jibrilu ya bar magaryan tikewa ya biyo sayyidul wujudi wannan duniyar sai da ya zo mar sau dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu daga buɗe makarantar zuwa sanda aka rufe makarantar an zauna karatun ƙur'ani a waje adadi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu kun yi shuru yana nuna kenan ilimin da ke cikin wannan littafin Allah yawa ne kuma dukkan iliman da ka sani a wannan duniya za ka je ka koya ko da sunan digiri daktora ko da sunan ka zama wa farfesa ko da sunan ka zama kome har yau ba ba gaban karatun da sai ka shiga aji sau dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sana ɗauki takarda a sallame ka har yau ba wannan karatu babu shi babu shi Allah gafarta malam babu wannan littafin ubangiji Allah da buwayansa da gwanintansa ikon nan nasa wadda ba a sa shi kuma ba a hana shi to sai zaɓe mu mune ya ba mu wannan littafin kuma muna ce ma Allah mun gode mun gode Allah sa muna da rabo a littafi wannan littafi abinda ake ce ma sura suwar kenan a tura karatu da ya so lokaci kaza ya yi magana kan kaza sai a ɗauki alam ɗaya cikin alaman magana sai a yi masuran adireshi to muka ce wannan surorin da ya ba da cikan alkur'ani daga saukan jibrilu zuwa nan duniya sau ɗaya zuwa ran da ya rufa na dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu an ba wa shugaban halitta surori ɗari ɗaya da goma sha hudu adadin suwar alkur'an ɗari ɗaya da goma sha hudu wannan zuwa da komawa da muka faɗi adadinsa to abinda aka kawo duniya daga abinda ake ce mu wahayi haƙiƙa shine aka yi wannan haɗawa sura 110 wasu daga surorin nan manzo yana zaman makka ne ƙablal hijirati nazalat ba'adal bi'isa lakin ƙablal hijira to sai aka rairayi wa'inda nazalat ko unzilat ba'adal bi'isa qabla al-hijrati sai aka samu surorin tamanin ne da biyu tamanin da biyu manzo bai hijira ba aka kawo wasu masa su ta wasu ɗan jibril alaihissalam da ya bar makka kuma an yi hijira ya koma madina to nan kuma surorin da suka zo sai aka ƙididdige su sura talatin ne da biyu yayin da ka ɗau tamanin da biyu wadda suka zo ba'adal bi'isati qablal hijrati 82 to in ka hada kuma da 32 da nazalat ko unzilat ba'adal hijrati su kuma 32 shi zai baka adadin abin da muka faɗa suwar na Qur'ani 114 a wayannan suwar din sai aka fitar da adiwal ko ka ce iwalul mufassal suwaye ja gaba a yawan ayoyi a wa'innan surori duka 114 sai aka ce sura guda bakwai ne su ne suka fi dukkan sauran suran da ba su ba yawan ayoyi aka kira su iwal ɗin in ji masu ulumul qur'an Allah saka musu alkhairi al-baqara ita ce kan gaba suka ce sai Ali Imran suka ce sai Nisa'i suka ce sai Ma'ida suka ce sai Lan'ani suka ce sai La'arafi suka ce sai ko tauba ko amfani a nan ne suka ce da yake tsakanin tauba da lamfali dama ba bismillah kana gama lamfali sai kawai a ce maka a te amurullahi falatas ta ajilo suka ce to kowace ka cika ita ce ta bakwai ɗin duka kayi daidai to wace sura ce kuma wadda ayanta ya fi rashin yawa sura uku ne suratul nasri ayanta uku ne suratul asri ayanta uku suratul kautsari ayanta uku sai dai shi ƙur'ani saboda buwayansa da wanda ya sa ƙafa ya taka baƙara mai aya 288 a karatun da muka fito na zauren nasu da wanda ya sa kafa ya taka lam yakunin lazina kafaru iya wannan wajen duka hukuncin riddaddu ne kafirai ne saboda ba'aduhu min ba'adin ba'aduhu yufassiru ba'adan wa ba'aduhu yashrahu ba'adan shi qur'ani duka qur'ani sunansa wannan qur'ani mai wa'innan surorin sai zo da hizbu hizbu hizbu hizbu sittin ne hizbu na ƙur'ani sittin ne nisfu nisful hizbi nisfu ɗari da ashirin ne rubu'ul hizbi hizbi a raba shi hudu rubu'u ɗari biyu da arba'in ne sumunul hizbi hizbi a raba takwas shi muke ce ma sumunu a karatunmu na gadda to sumunun ƙur'ani ɗari hudu da tamanin kaga ya rabu maka a hizbu ya zo maka so sittin da ka jazza a kowane hizbi ka raba biyu sai ya zo maka a kashi ɗari da ashirin da ka ɗau kowane nisfin nan ka sake tsaga shi biyu sai zo maka a rubu'u 240 daga kuma ɗaukan rubu'in nan ka sake raba shi ya zo maka a sumunul hizbi sai zo maka kuma 480 Allahu akbar Allahu akbar Allah amin to shi wannan alƙur'anin kuma sai ubangiji Allah ya sa gwaninta yayin da kake neman rabinsa rabin ƙur'ani a ƙidayen hizbu to sai ka shiga suratu maryama alaihassalam in ka zo ka shedin nan sai ka shiga suratul kafi afwan suratul kahafi suratul kahafi in ka zo ka shedin nan ka shedin nan ta nabiyullahi hadir ko waliyullahi hadir ka shedin da yi wa almajirinsa nabiyullahi yusha cewa innaka lan tastati a ma'i sabara a wace sura ce na a rama ku cara a wace sura ce a kafi ce to wannan in kana neman rabin ƙur'ani nisful ƙur'ani hizban ko ka ce nisful ƙur'ani a hazaban to sai ka shiga wannan sura ta alkafi suran waliyan nan da a kiransu a sahabul kafi to wannan ita ce rabin hizbi in daga ƙarka ɗauka ma ka zo ƙala alama ƙullaga ka zo rabi in daga sama ka ɗauko kana saukowa ka zo nan ka zo rabi yayin kuma da kake neman rabin ƙur'anin kuma a harafi harafin dai an ji a bakin sai na umar ɗan katam Allah ƙara mashi yadda ya ce alƙura'anu alfu alfi harfi wa sab'atun wa ishiruna alfa harfi kuma imamu ɗabarani abul qasim ɗabarani wanda hijira shekara 360 aka bisu nashi ya ce wannan riwayar marfu'a ce ilan nabi don wannan fagen ba na malanta ba ce da annabi bai gaya mar ba da ba zai faɗa ba ya ce harafin ƙura'ani dubu ne sau dubu da dubu ishirin da bakwai kuma ka ce miliyan ɗaya kenan da kuma dubu ishirin da bakwai to kana so ka samu rabin harafin ƙura'ani a ƙirge ko daga ƙarka fara ko daga sama ka ɗauka kafin nan ne za ka shiga hafin nan sanda wannan waliyai suka farka daga bacci Allah sai ya sa musu yunwa to suna kuma sun shigo da kuɗi kogon kafin bacci ya kama su gudu ma kafirci da ta'addancin zaka ya musu da aka farka sai yunwa ya zo dama mamaci ne kaɗai ta ƙarfin yunwa amma mai rai ko na asibiti inda za a keta kayakan da ake wa kankana a ɗinke can ɗinke can a jin a ce kana son wani abu ne ka ce ko na ruwa-ruwa ko mai kyau da yunwa ya zo Allah ya ce sai suka yi shawari su ta da wani ya je cikin birnin ɗarsus ɗin sunan garin da asabul kafin suka yi hijira suka zo kogo kenan ko ɗarsus ko afsus to a wajen aikan ne fab'asu ahadakumu fab'asu ahadakumu fab'asu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azaki da'aman waliyatikum birizqin minhu waliyatalaqqaf wannan daf din nan wannan fa'u din shi ya raba maka qur'ani sakiya a harafi haka masu kayan suka faɗa mu aiko mu suka yi mu gaya mu idan kana son rabin ƙur'ani kuma a ƙidayen surori kuma to sai ka shigo suratul hadidi ka raba ƙur'ani surata kunganan kuma a ƙirgin sura sai kuma abun bai faɗo a suran da aka samu rabin hizbu da kuma rabin wato rabin azabul qur'an da kuma rabin arfa sai zama a kirgen sura ya tsakiya hadidi ayan qur'ani dubu shida ne da ɗari biyu dubu shida da ɗari biyu da goma sha hudu musamman a karatun zauren da muka fito ta nafi'u daga bakin imamu warshi Allah saka musu da alkhairi don kana neman rabin ƙur'ani ta ayoyi to nan kuma ba kati za ka shiga ba mm-mm. ba hadidi za ka shiga ba mm-mm. shu'ara'i za ka shiga a shu'ara in ka samu kazalika salakanahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawal azaba lalim wannan salakanahu nan ita ce tsakiya a ayoyi kaga nan ma ta sake babbanta wata aya ce wadda ta fi rashin tsawo wadda daga ita ba ayar da ta fi ta rashin tsawo ita ce summa nazar summa nazar ita ce tafi duk ƙur'ani ba ayar da ta zamanto muktasara ko muktasira kamanta summa nazar wata aya ce tafi tsawo a ayoyin ayar bashi cikin bakara ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman fakatubu ita ce a dawalu ayatul qur'ani gaba kalmar qur'ani abinda zai fassaru ya ba da ma'ana me ake nufi har a gaya ma har ka ji ka gane to kalma dubu talatin da hudu ne da kalma guda ɗari tara da kalma saba'in da bakwai kalma kalma dubu talatin da hudu ne da ɗari tara da guda saba'in da guda bakwai su ne kalman da ya fara farkon ƙur'ani zuwa ƙari Allahu wani gu Allaha wani gu Allahi ya zo ya maimaitu so dubu biyu a ƙur'ani da guda ɗari uku a ƙur'ani da ƙwaya sittin wani gu marfo'i Allahu la ilaha illahu kaga marfu'i Allahu la ilaha illahu wa la ya jama'annakum kaga shi ma Allahu akwai kuma Allaha inna Allaha faliqul habbi wan nawi akwai kuma lillahi lamru min qabl wa min ba'd cikin ruh da sauran irinsu to wannan lafazul jalala lafazul jalala sunan da yake tajalli ga zaki kai tsaye ya zo a ƙur'ani waje 2,360 sai kuma sifan Allah na arrahim arrahim wani gu arrahimu bidamma wani gu rahimi wani gu ya zo shi kuma a ƙur'ani a waje 114 yawan surorin ƙur'ani yawan adadin kalmar arrahim a ƙur'ani ar-rahmanu da rahamatu da rahamati da rahamatuna shi kuma ya maimaitu a ƙura'ani waje 120 daidai wa'innan duka me muke so mu faɗa su ne aka samu wani tsinannen kafin la'ananne ya bunka makuta a ƙasan sweden saboda kinsa da musulunci saboda kinsa da musulmi da kuma neman ya ƙara jamu duniya kuma bala'i Allah ya ƙara la'antansa kuma Allah ya tsai da iya bala'in ya ƙare a kansa da wanda suka ɗaure marfi Allah ya tsallakar da mu a yanzu ma duniya cike take da fushin ubangiji to kuma an ɗau siffan ubangijin an bunka ma wuta bisa saƙon da suke so su isar in ce manzo ya ce wuta bai ƙona ƙur'ani bari wato su yi aikin da da su kwashe imanin musulmi su koma kafirai 'yan uwansu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a da su iya fitar da hizbi kaza ko faifa kaza ko sura kaza sai su bunka su ce to kun gani annabin da ya kawo ya ce ƙur'ani bai konewa gashi mun kone daga nan sai a jefa shakku a zukatan masu raunin imani amma muna da yaƙinin duk abin da manzo ya faɗa gaskiya ne kuma wannan ya shirya ƙasan denmark ba ƙur'ani ta kona ba denmark annabi aka dinka yi wa rasar kunya sai da allah ya karya ƙasan economically yanzu in tana da fuka-fuki 100 na tattalin arziki zuwa yanzu ta rasa 75 to balle wanda ya bunka ma ƙur'ani mu guduma mu shine muna kishin alƙur'ani ba mu da littafin da ya kai ƙur'ani zaka muna Allah wadarai muna kuma roƙo a yi ta yin tabbariya da wanda ba a shafa a fuska wanda a ƙasa ake buga ubangiji Allah ya ɗau fansan littafinsa mu kuma mun tuba tunda muna cikin duniyan wata fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to muna tsoro ne saboda iza nazalatil bala'u ta ummu saliha wa daliha to wannan ne muke roko Allah tsai da musiban a can sako na biyu mu mutunta karatun addini in mutum na da littafin da ake ce ma fi zilalil ƙura'ani tafsirin sayyid kutub ya ɗau mujalladi na biyar na fi zilalil ƙura'ani ya nemi shafi na dubu biyu da ɗari tara da sittin da takwas zai ga abin mamaki kimiyyar rana da irin tafiyan da ranar take yi a kowane sakan ɗaya sai da aka gane alkur'ani ya kawo mai fi zilalar ƙur'ani hidiman da yake nan sai da ya ciro a tafsirinsa fi zilalar ƙur'ani a mujalladi na biyar shafi na dubu biyu da ɗari tara da sittin da takwas motsawar ranar da irin sifit ɗinta ƙur'ani sai da ya faɗi me yasa ni da kai ba mu sani ba an cuce mu an raba mu da karanta ƙur'ani an ce mana bature ne ya san komai mun ɗunguma da 'ya'yanmu da matanmu banda duniya ba mu karanta komai kuma gashi kullum muna fita daga duniyan muna isa kiyama ba mu aika da komai abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara mar yadda yana faɗa wa ɗalibansa a makaranta yana ce wannan ƙur'ani daga cikin ɗan abin da na fahimta lauza ali iqalu ba'irin lawajadtuhu min kitabillah yace wannan littafi daga abin da na gane da da baibayin taguwa ta zai bata ba zan tambayi ɗan adam ba a ko'ina dan koma cikin ilimin da na sani na ƙura'ani ƙura'ani zai gaya mun inda da baibayi me kake tsamman in ita taguwar ce ma ta kwabe ta tafi da baibayi ma bai bata ba ƙura'ani ya killace ilimin da za a samo inda yake balle taguwa haka yazo cikin littafin al-mu'tarik a mujalladin farko shafi na goma sha bakwai kuma haka yanzu cikin littafin al-itiqan fi ulumil qur'an ta jalaluddin suyuti a mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da biyu ko shafi na ɗari da ishirin da shida ta suyuti ibnu abbasin mashi aka ba da ƙur'anin ne ko ya yi amma cikin ulumul qur'an yana faɗan da a ce laufa da da baibayin zai bata in a makka ne ba zai tambayi dan adam ba in a madina ba zai tambayi dan adam ba in a kufa ne a yemen ne a qur'ani ya tana da ilimin gane inda ta yau sai aka ce min da ni da ku mu rike 'ya'yan mutane muna kashe musu lokaci za su girma a jahilai mun hana su samun ilimin zamani kaga direct ko indirectly an zagi ƙur'ani shi ilimi ne ba ƙauye na mutanda kafata malam dole ka gama hukaci damuna fa shugabanni kuma da hankali wannan kashe-kashen da wannan bala'in tsadan kaya da wannan rashin zaman lafiya da zaman gaba Allah ne fai fita daga lamarinmu fa Allah ne ko mu da mu mutunta wahayi ubangiji Allah ɗauke mana musiba amma duk wani sanduwa da wani takama gafarta malam ba mai ba da a zauna lafiya sai Allah kuma ba mai ba da karayu ka ci abu cikin sauƙi walla sai Allah wadda haka ko dai a dawo yau ya ishe mu abin haushi a Najeriya ana ci da ɗan firamare 1 ɗan firamare 2 ɗan firamare 3 amma ba a ci da alaramma ba a ci da gardi ba a ci da ƙolo har muti tibare ba a ci yadda amma fetur ɗin na waye ne kayolin ɗin na waye ne jifsin ɗin na waye ne iran ɗin na waye ne malam ɗan adam bai da komai jami'u ma fi samawati wal ardi lillahi wadaka nisanta mu da ake da katun ƙwar'ani shi sa muke ta shiga wannan bala'i bari ku ji abin da ya kamata ku yi hawaye da za ka ɗauki yau alƙur'ani ka je ministan da ake ɗaukan 'yan ƙasan 'yan jihan aiki ka gaida na kujeran da gaisu wanda yake da bukata in haka yake bukata yi mar haka in haka ne yi mar haka in haka ne yi mar in Allah ba su gidanku ne ce mar Allah ba shi gidan nasu sai ka ce ka sabon da ya kawo ni sha an ce ana daukan indiginal nana ni ma indijin ne ina so a dauke ni aiki ƙarshen wata a ba ni mashara salari kenan da bature da yare in ci in ciyar da mama da babana ina da mata na kan kujeran musulmi ne ko usmanu ko muhammadu ko ayubu ko salihu ko musa ko isa ko yahaya ko zakariya sai ce ka yi karatu ka je makaranta sai ka ce wallahi tallahi mutum da hankalinsa ba zai tumfare ku ba in bai yi karatu ba ai na yi karatu me shaida ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون هيتي كي على رمى karatuna ce maka ka ce min kai jahili ne baka je makaranta malam in gaya maka tanzilu minar rahama tanzilu wahayun minallahi kitabun fuslata ya tu kuma in zama jahi ya ce wallahi a rama ko ka gama rayuwanka baka je makaranta wadda haka yanzu mu a nan muna ba da aiki ma wanda ya je makaranta haka za ka ɗau ƙura'aninka duk najeriya ba ofishin da aka gina in ka san ƙura'ani ka zo ka yi aiki a baka albashi a kuɗin ubangiji malam ya bara ka ga cututtuka iri-iri ba ya bara ga mutuwan aure ba ya bara ga gobara ba ya bara ga farmaki ba ya bara ka ga yunwa ba ya bara ga fari ba ya bara ga mahaukaciyar damuna ba haka dai kore ka amma mai shagon kona gashi grace ko cecilia ko jamima in ta zo za ta gan shi da ɗau jari a bata ta je ta koya mu wasu kona kai wa yake so kansa ya kone ana to ita aikin ta kona kai ne amma tana da provision amma ban da kwa da mu tsaya a nan sauran sako sai gobe mala bakar ya gwada mintoci sun riga sun cika sai mu yi niyya mai fatiha masu latin fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gobe ne za mu yi hataman tafsiri wanda ya ji ya gaya mu wanda bai ji ba in Allah